شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya wanda ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna sha biyar ga wata na shidda hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda haka in ya dace wa 28 ɗin watan ɗaya miladiya ta 2021 darasi na goma sha shidda a cikin littafin sharhu sunna na abu muhammad hassan ibn ali ibn khalaf albarbahariyu ubangiji subhanahu wata'ala ya yi rahama a gare shi darasi na ƙarshe malam ya muna magana akan falala da kima da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam suke da wanda hatta kai manzalla yake cewa su mutanen garin madina a matsayin kamar mutane ne na kusa da ni duk wanda ba su wato ya iya nesa da ni sannan ya ambata cewa son su alama ce ta imani kuma kin su alama ne na cewa mutum munafuki ne ya ambata cewa duk wanda ke son shi so mutanen garin madina wanda kuma ya ƙi su to alama ce akan cewa ya ƙi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan bayani da sauransu manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi su a lokacin da aka zo rabon ganima na ghazwatu hunain a lokacin da aka raba gana'im mutanen garin madina ba su samu wani kaso a ciki ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya keɓance su da wani bayani na daban cewa ba zai zamanto abin da za ku yarda da shi ba ku ji daɗi a ce mutanen gadiruwa gaba ɗaya sun amshi wani ya ɗauki raƙumi wani ya ɗauki zinariya wani an ba shi azurfa wani an ba shi bayi ya koma da su amma ku kuma kuna tare da manzan Allah za ku koma garinku wa kai ku riba to waɗannan mutane suna da daraja da kima na musulunci wanda dole ne duk wani mutum mai imani ya so su manzan ce la yuhibbul ansara illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq matashiyar karatu a yau maliki ce wa'alam anna ahlal ilmi lam yazalu yarudduna qawlal jahmiyyati hatta kana fi khilafati bani al-abbas تكلمت الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم ci gaba a cikin bayanin da malin yake a cikin wani littafin da yake da yake bayani akan harakan da ya shahi aqida malin ce wa'lam ka sani an ahlal ilmi ma'abuta ilimi lam yazalu basu gushe ba yarudduna qaulal jahmiyya suna mayar da martani game da faɗar mabiya jaham ibn safwan wanda su ne jahamiya malamai ba su gushe ba suna musu raddi hatta kana fi khilafati banil abbas har sai lokacin da ko kuma har aka zo lokacin banul abbas kina lokacin al-ma'amun a wannan lokaci wannan sarki ya ba da dama ga waɗannan ga ɗannan 'yan bid'a su ne jahamiya ta kallamatin ruwaibidatu an samu wasu 'yan kuci bamu mana waɗansu wanda ba su jiƙa ilimi ba waɗansu masu ƙarancin shekaru wanda suke da ƙarancin karatu ta kallama suka rika maganganu fi amri la'amma a cikin al'amarin al'umma gaba ɗaya ko kuma cikin al'amuran da suke su ne manya-manya a cikin harakan addini wanda wasu ma daga cikin malaman suna taka ma kansu burki amma za ka ga wani ɗan kuci ba mu sai zuwa rika tattauna akan wannan matsala an samu wannan matsalar a lokacin jagoranci na banul abbas malici wa ta'anu ala athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka rika suka game da maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ce sun yarda da kaza ba su yarda da kaza ba wa akhadhu bil qiyas suka rika amfani da qiyasi qiyasi kuma qiyasi kala biyu ne akwai qiyasi wanda yake al batil wanda yake ba ba mai kyau ba wanda addini bai yarda da shi ba sannan kuma yake cewa ra'ayi suka ɗauki ɗauka magana akan qiyasi sai su ture hadisi a dalilin qiyasi nassi ne sarihi sai su ture saboda kiyasinsu na banza war ra'ayi suka rika dokan ra'ayin suna amfani da shi wa kafaru man khalafam suka kafirtar da duk mutumin da ya saba musu a mu sani cewa lalle gwagwarmaya tsakanin alhaq wal batil tsakanin gaskiya da abin da yake ba gaskiya ba wani abu ne mustamir abu ne wanda yake ba tsaya yake ba ci gaba yake kowane lokaci ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم saboda ubangiji ya buga lalacin akan lalaci gaba ɗaya ta tarake su gidan wuta bi ma'ana duk abin da yake tafarki ne wanda yake ba na kirki ba to ba zai gushe ba shi ma yana nan yana yada yana ta yaɗo shi yasa manzalla sallallahu alaihi wasallama yake nacin addu'ar ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciya tar akan addininka shi yasa muke ta maimaita a cikin sallolin mu guda biyar ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici al'amarin da ya shahi shiriya kyauta ce daga Allah subhanahu wata'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah ke shiryar da wanda ya ga dama wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah shine mafi sani game da waɗanda suke shiryayyu da haka ka nemi shirya a wajen Allah subhanahu wataala akan haka jayayya da ja'in ja da in haɗi da buga in buga akan abin da ya shahi ƙarya da gaskiya wannan wani abu ne wanda yake ba tsayawa yake ba da haka malamai sun yi taraddi ga mutane maganganun jahamiya da dukkan wani ma wanda yake dan bid'a ne da haka zaka samu malamai sun wallafa littafai da yawa yanzu misali idan ka ɗauki al'imam ahmad ibn hanbal allah ya rahama a gare shi ya rubuta wani littafi da ya sa mashi suna raddul imami ahmada ibn hanbal rahimahullahu alal jahamiyyati kuma littafi ne wanda akwai shi matbu sannan kuma akwai raddu usman ibn sa'id ad-darimi ala bishr ibn al-marisi al-marisi al-anid shi ma littafi ne wanda yana matbu akwai littafin shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam alharrani dimashqi ibn taimiyya iya da littafi bayanu talbisi jahamiyyati sannan kuma akwai wani littafi na ɗalibin shi ibn al-qayyim al-jauzi iya da littafin ijtima'ul juyush al-islamiyyati ala ghazwi al-mu'attilati wal jahamiyya waɗannan littattafai da sauransu duka suna nan a wallafe malamai sun wallafa saboda su yi raddi game da su jahamiya da dukkan wani wanda zai kama irin tafarkinsu tafarki na surutu rushe ayar qur'ani a dalilin tunanin ra'ayinka rushe hadisin manzalla saboda bai yi daidai da yadda kai kake so ba sai kai tawili ka lalata abin ka nuna ba haka nan bane ba ko kuma hadisin ka da'afa shi ko makamancin wannan to wannan iya daga cikin tunani na waɗannan mutane wanda ko malamai ba su yi shiru suka kyale su ba kuma har a yau akwai irin waɗannan almustashriqun mutumin da zai je Allah ma zai karanta addini zai jayo ya jayo hadisi amma kuma manhon shi shine saboda ya rudar da wanda bai san addini bai batar da shi to daga sai an yi a hankali mali yace har sai da aka zo lokacin khilafa ta al-ma'mun daga cikin bani al-abbas wannan lokacin aka samu sharri mai girma ya afku bimana mutane wanda ba su taka rasa karya ba suka rika magana akan abin da ba su da ta cewa a kai akan abin da ya shahi addini suka rika faɗin maganganu su kori abin da suka dama su tabbatar da abin da suka dama suka yi lalaci mai girma a cikin fage da ya shahi ilimi shine malai ke cewa takallamatir ruwaibidatu mana yan kuci ku bamu suka rika maganganu fi amri al'amma a cikin al'amarin al'umma al'amarin da ya shahi aqida wannan mutanen kuma wanda suke maganganun nan laisu fil iri wa laisu fil nafir su ba a fataken ba su ba a kayan da fataken suka ɗauko ba su ba a kowa ba ba su da wani guziri na ilimi amma kuma suke magana akan abin da ya shahi aqida akan tunaninsu ba akan qala Allahu qala rasulu ba sallallahu alaihi wasallam waɗannan maganganu da zaka samu ana yi a bangaren da ya shahi ilimi haka kawai sai mutum ya ce maka ai kaza addini ne wannan iya daga cikin takallamatin ruwaibidatu fi amri al'amma wanda wannan kuma asalin shi yana daga yana cikin hadisi hadisin yana cewa iya daga cikin alamun tashin kiyama idza takallamatin ruwaibida idan zamanto mutanen da ba su san hawa ba su san sabka mana suka rika maganganu akan abin da ya shafi addini wannan iya daga cikin alamun tashin kiyama manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ashrati sa'ati iya daga cikin alaman tashin kiyama a yurfa al ilm za doke ilimin ya zamanto babu shi wannan ilimin za doke shi ta hanyar mutuwan gaggan malamai malamai kima kima na ƙasa da ƙasa wanda in sun yi ilimi haƙiƙa malamai ne ta hanyar mutuwansu wani ya mutu an rasa wanda zai mai gurbin shi wani ya mutu an rasa wanda zai mai gurbin shi amma dai mai gurbin a ilimi ba a samu ba amma ya ɗauko rigar ta wani sai a zo a sama wani sai ya taɓanna sai ya taɓanna to da aka iya daga cikin alamun tashin kiyama an ya takallama fi amri al'amati man laysa ma'rufan bil ilmi wanda ba a san shi da harakan ilimi ba ko kaɗan to wannan shi yake cewa ar-ruwaibida imana wanda 'yan kuci ba wanda suke magana da sunan addinin Allah sannan kuma ba tare da wata dalili ba tare da wani hujja ba haka kawai san kan shi san ra'ayin shi abin da shi ya ga dama haka zai ɗora mutane akai sannan waɗannan mutanen sun rika kore hadisan manzon Allah sannan kuma sun rika ɗoka magana da kiyasi idan aka ce kiyasi shine huwa raddu waqi'atin ghairi mansusin alaiha ila waqi'atin mansusin alaiha littifaqihi ma fil illa shine mayar da wata mas'ala wadda ta faru a maida ta zuwa ga wani nassi na hadisi ko aya amma nassin hadisin ko ayan ba yana magana bane akan abin bizzat a sun yi tarayya ne da abin da aya take magana akan shi ko hadisin a bangaren da ya shahi illa misali ubangiji subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ku nisanci duk abinda al khamr abinda zai giya abinda zai jirkita hankalin dan adam ku nisance shi Allah ya ce sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu muskirin haram a wata riwaya kullu muskirin khamr dukkan abin da yake sa ƙwaƙwalwar ɗan adam ta jirkita to wannan abin haramun ne ta jirkita mana mutum daga alamul insani ya kuma alamul haiwani ko kuma ya kuma alamul usfuri ko ya kuma ma wani abu daban daga yanayin shi na ɗan adam cikin duniya masu hankali sai ya ɗoki kanshi ya maida cikin duniyar dabbobi ko kuma ma ya ɗoki kanshi ya maida cikin wani abu ake ba da labarin wani je sha abinda wani icce ake cewa zakami da ya shigo gidansu sai je inda mahaifiyar shi take kulle awakin gidansu shi ma ya ce ya yi gurfane kwanta to kaga wannan daga duniyar mutane ya tashi kuma duniyar duniyar masu wannan dabobi to kaga anan abinda nassin addini ya yi magana a kai shine an kawo giya tana ɗaya daga cikin abin da Allah haramta yanzu misali sai aka samu tabar wiwi da ake busa sai haka kawai wani sai ya murje irin shi sai ya ce a shi aya yake so ko hadisi sak wanda ya ce wiwi ko kuma kaza haramun ne da sunanta sai ya ce mashi a'a bangaren da ya shafi addini abinda addini ya yi magana dalilan da suka zo suna magana akan duk abin da zai ɗoke hankalin ɗan adam a dalilin wani abin da zai sha ko ya shaƙa ko ya tararu aka ce wannan abin haramun ne da haka da giya wadda aka sani ake sha da ita da tabar wiwi misali sun yi tarayya wajen barar da hankalin ɗan adam kenan kaga illa ta haɗa su me illan da ya haɗa su in aka yi amfani da wancan abin za a rasa hankali aka yi amfani da wannan ma za a rasa hankali kenan wannan hukuncin su ɗaya ne za a ɗauko aya ɗaya a kafa musu hujja akai to wannan shine kiyasi da addini ya san shi kiyasi daidaitacce lahiyayyen kiyasi to amma su kuma waɗannan mutanen jahamiya sai suka ɗauki kiyasin kiyasi ne wanda yake alqiyasul batil na banza kawai sai a koro aya sai su kore ta da hankalinsu ko kuma su yi kiyasinta da wata matsala wadda san ba ɗaya suke ba su yi tarayya ba cikin illar da za a iya haɗa su yi tarayya a kai to wannan shine abin da maliki ambata mana a wannan gaba gaba ta gaba maliki cewa fadakhala fi qawlihim aljahilu a dalilin wannan maganar da jahamiya suka yi da irin wannan ɗaukan tunani da ra'ayi da aiki da hankali da kore ayoyi da hadisai da maganganun manzo Allah da maganganun sahabbai kore su gaba ɗaya fa dakhala fi qawlihim sai ya shiga cikin maganan su al jahilu mutumin da yake jahili wal mughaffalu da mutumin da yake rabkananne wanda kamar ka ce dai sakari kuna da bai san inda aka sa gaba ba kenan duka sai suka shigo cikin tahiyar sai ka ga mutum jahili ne malar rikakken jahili amma kuma sai rika da fatawa ko ko mutum ne mughaffal shi da kanshi bai rafkanannen mutum shi da kanshi bai san me yake ba amma kuma Allah su ne a harkar ilimi malici wallazi la ilma lahu da ma wanda ma bai da ilimi kawai ga abubuwan nan kowa ya zama mai fatawa hatta kafaru har sai da waɗannan mutanen suka kafirta su waɗannan jahamiya kafaru min haisu la ya'lamun suka kafurta ta inda ba su sani ba duk mutumin da bai da ilimi yace zai yi magana akan ilimi to in bai hankali ba wannan wannan wannan haukin da ya hwada wa su jahamiya zai iya hwada mushi ya ma kafurta ya bar musuluncin bat bai ma sani ba kenan sai zamanto komi ya koma fauda kawai hayaniya al-fauda al-ilmiya sai zamanto fauda a bangaren da ya shahi ilimi sai zamanto su awam gama garin mutane su suke magana akan harkar ilimi ba malaman ba kuma tahiyar da ake tana kama da haka sai ga misali a malami na kafa majalisi kuna makamancin wannan ko kuma yana karantar da jama'a ko kuma san shi kaza yana yana bada sallah shi min qabil haza sai ka ga idan wata mas'ala ta zo ba zai yi yunkuri ba tsakanin shi da Allah abin da ya fahimta ya hodiya mutane su ci gaba da zauwa majalisin shi ko kas su ci gaba da zauwa matsala su ce su bi shi sallah ko kas su bi shi sallah matsala su ce su yarda da shi ko kar su yarda da shi su yi amanna da shi ko kar su yi amanna da shi su ba shi ɗauki da agaji ko kar su ba shi ruwansu maimakon ya tsaya ya lura miye abin da zai huda shi tsakanin shi da Allah subhanahu wataala in ya haɗu kazan nan mi in ya je gaban Allah ya tsaya iya da abin da zai ce ka ce halal ne alhali bakka da hujjar da halatta ka ce haram ne bakka da hujjar da ta haramta a so sai ka ga gama garin sai ga shi ma yana karkata in wani alaji alaji ya zo ko wani mai wanda ake ga dajin tabarkalla ne a cikin mutane yana son wata fatawa suwa mutanen da yanayin su kuma in ya zo abin da yake so ka bashi amsa sai ya zayyana abin ya kawata tambayar ya karkata zuwa ga abin kawai kai eh ne zaka ce mashi ko a'a in yana so ka kore ka ce a in kana yana so ka ce e ka ce e to kaga kenan masa kenan wa ake bi yanzu ana bin aljahil wal mughaffal wallazi la ilma lahu sai ga malami ya san abin nan ga abin da yake daidai amma kawai dan dai misali mutanen garin da magaran ba su saba ba misali mutanen garin kaza ba su saba ba yan Nijar ba su saba da wannan abin ba sai ci a bari a samu a rurruwa saboda kar a mutane su ji ba daɗi to kaga dole sai a shiga cikin matsala shi yasa ko da wata matsala za ta taso malaman su yi ta magana sai ga kowa ki sauraron su saboda me yasa yanzu dama jahilan an ba su daman da su ne za su karkata akalan fatawan shi malam sai da samu su ni malam sai da samu su yanzu misali ka ɗauki irin halin da aka shiga na abin da ya shahi cutar nan ta ta corona ta shekarar da ta wuce kaga an shiga rudani ta hanyar da aka kasa samun fahimtar juna tsakanin masu saurare da malaman da suke karantar da su kawai mai saurare shi so yake shi da ba abin da ya sani ba shi sauraron ka ne yake amma so yake abin da shi yake so ya fahimta ya gamsu da shi a tunanin shi takaitacce ba na ilimi ba sai ce kawai haka za ta yi a kasa fahimtar juna tsakanin malaman da almajira to in aka shiga cikin irin wannan yanayin an shiga cikin matsala shi ne maliki ta hatta kafaru min haisu la ya alamun tunda za ka ɗauki kalmar kafirci ka jefa mutum alhali kuma shi ba kafiri ba ne ba ita kuma kalmar kafirci ba ta sabka a banza in ta je ta ga babu wuri a jikin shi to za ta komo kanka malaki cewa fa halakatil ummatu min wujuhin sai al'umma ta halaka ta kaskanta ta yi rauni min wujuhin ta ɓangarori daban-daban wa kafarat min wujuhin ta kafirce ta ɓangarori daban-daban wa ta zandakat min wujuhin mutane suka zama mulhidai imana mutanen da ba su da san ba suka, zama zindiƙai idan aka ce a zindiƙu ana nihin kalma ce wadda ake itsalaƙinta akan duk mutumin da yake shakka akan addini ko wanda ya ɓace akan addini ko wanda yake shishigi akan addini sai a ce mashi zindiki kenan mutane ta zandaka min wujuh ta huskoki daban-daban wa dallat min wujuhin suka bace ta fuska daban-daban wa tafarraqat suka rarrabu suka karkasu suka daddatsu wa btada'at min wujuhin suka kirkiri bid'o'i ta bangare daban-daban haka mutane suka tsinci kansu a ciki kaji mutum yana cewa maka ai imam ahmad ibn hanbal ai mutum ne kai ni ma mutum ne irin shi da haka ba hina aiki da fatawar shi ba mana ɓangaren babu adina shai na ihtiramin ilimi abubuwan da wannan mutumin sai karanta abinda malam wane ka haka kawai bainar ashe ta wadda haha sai ka zo ka rushe abin gaba daya wanda kai na maka nuni akan rashin sanin kimar ilimi da rashin sanin kimar waɗanda suke ɗauke da ilimin to haka mutane aka aka sa gaba aka je aka ɓace gaba daya aka ƙirƙiri abubuwa na bid'o'i aka rarraba al'umma aka daddatsa ta mutane suka yi ta shakka akan addinin ma malai ce illa man thabata ala qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai mutumin da ya dogara ya tabbatu ya kafu ya tsaya ya jajirce akan maganar manzo Allah wannan shine shine wanda bai bace ba wa amrihi wa amrihi sannan kuma da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya akai wa amri ashabihi da umarnin sahabbai yanda sahabbai suka fahimta ya tsaya akan wannan wa lam yatakhatta ahadan minhum bai ƙetare ko ɗaya daga cikinsu ba bai ƙetare ba maganganun manzan Allah bai ƙetare ba yadda sahabban manzan Allah suka fahimta suka aikata Allah ya ce ‘yan aljannatin suna raye bai ƙetare wannan ba lam ya ta haɗa bai ƙetare shi zuwa ga wani abu ba walam yujawiz amrahum bai ƙetare umarninsu ba wa wasi'ahu ma wasi'ahum ya yalwace shi abin da ya yalwace su ya ishe su ya ishe shi kenan ya wadatu da shi abin da ya ishi waɗannan sahabban me ya ishe su sun tsaya sun takaita akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudi kai ma sai ka tsaya akan haka to wannan insha Allah ba abin da zai taba imaninka sannan kuma walam yarghab an tariq an tariqatihim bai kauce ba ya bar hanyar waɗannan sahabban wa mazhabihim da mazhabar da suke sama sannan kuma wa alima annahum kanu alal islami sahih kuma ya yarda cewa waɗannan sahabban suna kan musulunci tacaccen musulunci lahiyayye malici wal imani sahihi da imani ingantacce ya yarda cewa sahabban na suna kan imani ingantacce da haka shi ma ya tsaya akan abin da suka tsaya akai faqalladahum sai ya bibiye su faƙalladahum dinahu sai ya rataye addinin shi akan waɗannan mutane abinda suka yi zanyi abinda ba su yi ba na tsaya wastaraha a dalilin haka sai ya huta wa alima anna dina ya san cewa addinin nan wa innama huwa bittaqlidi addini yana tabbatuwa ne bittaqlidi ai bittiba'i ta hanyar bi ka bi abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi akan ka bi abinda sahabban manzala suka fahimta a kai wanda manzalla ya tabbatar da cewa eh waɗannan sahabbai na ne wa taqlidu li ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam da bin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya kiyaye haka to addinin shi iya nan daren dagam amma mutumin da ya kauce wannan abin ya shiga wasu abubuwa to lallai tabbas wannan mutumin ya ɓace ko kuma ya nuna cewa a shi ma yana da ta cewa dan me za a ce wane ya ce kuma shi ya kasa cewa wannan duka yana maka nuni akan jahilci da rashin sanin kimar ilimi Ah, kamar wani inda wani daga cikin magabata yake cewa kalla kalla wara- wara'uhum fatakallamu mutane kankantar da kansu yayi karanci nutsuwarsu ta yi karanci tsoron allansu ya yi karanci fatakallamu sai suka rika maganganu akan allah subhanahu wa ta'ala akan manzan allah da raɗin kansu kawai ba da abin da allah da manzan shi suka faɗi ba to allah kare mu bayan shi maliki cewa wa man qala duk mutumin da ya ce lafzi bil qur'ani makhluqun fa huwa mubtadi a wata nuska kuma fa huwa jahamiy jahamiyun duk mutumin da ya ce lafzi bil qur'an bi ma'ana a, alqur'ani da nake karantawa kenan lafazina da alqur'ani makhluqun halitta ne mana kenan kaman ya ce qur'ani halitta ne to wannan mutumin fa huwa mubtadi'un a wata nuskha wannan mutumin dan bid'a ne saboda wannan maganar da ma anzalallahu biha min sultan Allah bai sabkar da wani dalili akai ba abinda addini ya sani shine alqur'ani maganar Allah ce subhanahu wataala fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'amana wa kallama Allah Musa taklima Ah, da sauran dalilai da suke nuni akan haka lalle alkur'ani maganar Allah ce ba halitta bane kenan wanda ya ce lafazin shi da alkur'ani kenan yana nihin a- kama a cikin sarƙaƙiya ne yana nihin ai wannan alkur'anin da yake karantawa ai maganar Allah ai afwan na halitta Allah ne to wannan bid'a ce ko kuma ka ce mashi wannan yana bin manhajin Jaham ibn Safwan wa man sakata falam yaqul makhluqun wanda kuma yayi shuru yace to yanzu tunda an samu rikici wasu sun ce ƙur'anin nan halittar Allah ne wasu sun ce a magana Allah ce to shi ko me ya saka ta shi yayi shiru falam ya qul bai faɗa ba bai ce ba makhluqun bai ce halittar Allah bane ba au ghairu makhluqin ko bai ce ai ba halittar Allah bane ba magana Allah ce yayi shiru ya ce mu ba ruwan mu eh dan ba ruwan mu kenan kenan shi bai tare da wanda suka ce halittar Allah ne bai tare da cikin wanda suka ce maganar Allah ce sai ya tawaqqufi ya tsaya ya ce shi bai ce komi ba kenan ku kuka sani wanda ya ce halittar ne in shi ne mai gaskiya shi ya sani wanda ya ce maganance in shi ne mai gaskiya shi ya sani mala ya ce wanda ya wannan tawakufin ma ya koma gehe ya sto- ya hoto a matsayin ɗan kallo fa huwa jahamiyun shi ma manhaji na jaham ibn safwan shi ma bata ce dole ka yarda qur'ani magana Allah ce dalili akan haka ayat da na ambata da su wa in ahadun minal mushriki nastajaraka idan ɗaya daga cikin mushrik- mushrikai ya nemi bakwa- ya nemi makwabtaka da kai fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah ka makwabtakance shi har ya ji maganar Allah kaga Allah ya ce kalam Allah me mak- me kalam Allah shi alqur'ani mai girma summa ablighu ma'amana sannan kuma ka isar da shi zuwa ga inda zai amuntu gir- garinsu ne gidansu ne ma ma ila zalika sannan da Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima duka da akwai dalilai da dama wanda sun an gaba an an an ambace su a baya kenan anan wajibi ne mutum mai imani dole ya yarda cewa Qur'ani maganar Allah ce kuma dole ya kore cewa Qur'ani ba ba halitta bane ba kenan ya ce Qur'ani ba halitta bane ba innama huwa kalamullah cewa Qur'ani maganar Allah ce amma in ka zo ka ce a kai ba ruwanka to wannan shi mabata ne tunda abin da Allah ya tabbatar da shi karara gashi nan manzala sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi karara gashi nan kuma kai ka ce ba ruwanka wajibi ne ka tabbatar da abin da Allah ya tabbatar da shi a kan shi bangaren da ya shahida masu sifa sifat a harakan da ya shahi imani da sifofin Allah da sunayen shi dama ka'ida da aka karanta a baya ita ce ka yi imani da sifofin Allah da sunayen shi wanda Allah ya ambata wa kanshi ko kuma wanda manzon Allah ya ambata akan Allah shi kenan ba tare da yaya ba ba tare da dammi ba kawai ka yi imani da su yadda aka baka su ka yi imani da su to to wajibi ne mutum kenan ya ya ɗauki- ya yi imani da cewa lalle qur'ani maganar Allah ce kuma dole ya yarda cewa qur'ani ba halittan Allah bane ba ba halitta bane magana ne mali ce duk wanda ya tawaqqufi fa huwa jahamiyun to shi kuma ba jahamiye ne to amma anan wajen lafazi bil qur'ani makhluq wanda ya ambaci kalmar da niyan cewa wannan qur'anin halittan Allah ne wannan bata ce amma an yace wannan sautin shi shi sautin shi da harufan shi da suke hutowa daga bakin shi shi ni da nake karantawa wannan kuma halitta ce ta Allah wannan ba wannan wannan daidai ne amma in ya nufaci cewa ai qur'anin da yake karanta halitta Allah ce to wannan shine kuskure mali ce wa hakaza qala ahmad ibn hanbal haka imam ahmad ibn hanbal ya ambata wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imam al-barbahari sai karasa maganar da fadar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira aw fasayara ikhtilafan kabira manzalla ce ku sani cewa duk wanda ya rayu a cikin ku wallahi zai ga sabani da yawa zai ga kalubale da cece kuce da yawa fasayara ikhtilafan kathira zai ga sabani da yawa ko sabani mai girma wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce amma kuma kai a matsayinka na mai imani na farko wajibi ne ka tashi kai karatu na biyu wajibi ne ka karanci addininka a hannun mutumin da kake ga alamun tsoron Allah tare da shi ya karantar da kai kuma wajen karantar wannan ya baka dalili ba abin da shi yake so ba Ah, huwa hada ya karantar da kai abin da yake dalili ne ba abin da shi ya yarda da shi ko kuma shi yake so ba da haka duk mutumin da ya rayu zai ga sabani mai girma manzala ya ce da haka ina kashe ku fa iyyakum ina muku ha- hannunku mai sanda ina jan kunnanku wa muhdathatil umur da kagaggun al- al'amura duk abin da yake kagagge ne daga baya aka kirkire shi ku kuta daga bayan waɗannan abubuwa me yasa fa innaha dalalatun saboda bata ne wa alaikum bi sunnati ina muku horo ku rike sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin ku rike sunnar khalifofi na masu shiryaswa shiryayyu wa addu alaiha bin nawajiz ku yi riko da wannan sunnatawa da sunnan khalifofi na da haƙoran ku matauna wannan shine abin da malai ambata mana anan da haka wajibi ne mutum ya yi imani cewa alkur'ani maganar Allah ce saboda maganar nan a jingina ta ga Allah sifatu kamalin ne sannan kuma a kore mashi magana sifatu na ce eh siffa ce ta tawaya a ce Allah baya magana a siffa ce ta kamala a ce Allah yana magana wannan shine daidai maganar Allah ce lakin ta amma kaga su jahamiyya wa hum atba'u al-jahm ibn safwan sune mabiya jaham ibn safwan wasu wani jahamiyar ana ta jahamiyya su wane ne jahamiyyan nan su waɗannan mutanen mabiya wani mutum ana kiran shi da suna jaham ɗan safawanu mazhabinsu da hanyar da suke taya a kanta khabisun abu ne mai ƙazamtacciyar hanya ce zahar alan nasi wanda ta bayyana a cikin mutane yushakkikuhum fi dinillah suna sa mutane shakka game da addinin Allah sannan kuma yana sa musu shakka wa ya'muruhum yana umurcin su bil il- bil ilhad da shishigi wal kufri da kafirci shishigi a cikin sunan Allah a ce kaza su ce su busa yarda ba wa min zalika annahu shakkakahum iya daga cikin abin da ya sama sha- mutane shakka shi wannan jami'in fi anna Allah cewa wai ya sama mutane shakka cewa anna Allah ya takallamu wa qala kalamullahi al-mawjud makhluqun yace ai maganar Allah war take samammiya halitta ce ba ba ba magana bane bal halitta ne mai zaman kanshi yace wannan maganar na Allah khalaqahu fil lawh ya halitte shi a lawhul mahfuz au khalaqahu fi jibril ko kuma Allah ya halicci maganar wai a jikin jibril ko kuma ya halicce ta a jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana da shi Saf- ah, jaham yake yi yace fa huwa min idafati al-makhluq ila khaliqihi ya kawo magana akan ta a ai abinda aka ambata na cewa an halicci magana a jikin jibril ko a jikin muhammad sallallahu alaihi wasallam wai idafa ce ta al-makhluq a dingina halitta ila khaliqihi zuwa ga mahalicin shi kamar a ce baitullahi ɗakin Allah naqati naqatullahi taguwar Allah kaga ai hakika ne ba dan taguwar bace ba bal innama jingina wanne akai an jingina halitta zuwa ga mahalicin shi sai shi ma ya dauki wannan ta'abirin da wannan falsafar ko kuma a ce wannan wannan surutun na maganar shi ya jingina shi haka yace ai Qur'ani ba magana Allah bace ba bal innama huwa makhluqun to shi wannan mutumin Jaham ibn Safwan yana ƙaryata sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ƙaryata da yawa daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma da haka fa huwa mulhidun khabithun mulhidi ne dan shishigi ne a addini khabithun kazamtacce ne a harkan da ya shafi addini sannan wannan mazhabin nashi ya samu asali daga yahudawa kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ambata a cikin muqaddimar littafin Al-Hamawiyya yake cewa wal jahmu laysa huwa alladhi ibtada hadha al-madhhab yace Jahm Ibn Safwan ba shi bane wanda ya kirkiri wannan mazhaba fa kana qablahu al-Ja'd ibn Dirham kahin shi akwai wani mutum shi ma ana kiran shi da suna Ja'ad dan Dirham shi ya kirkiri abin shi ma Jahm Ibn Safwan daga baya da yazo sai ya dosana daga Ja'ad Ibn Dirham kamar da Ibn Taymiyyah ya ambata ya ce huwa ladhi ibtada shi wannan alja'ad ibnu dirham shi ya kirkiri mazhabin na jahamiyya na jahamiyanci na na shishigi a cikin sunan Allah da sifofin shi yake cewa fi hadhihi hadhihi hadhihi maqala ash-shani'a shi fara yin wannan magana kazamtacciyar magana wanda shi ma kuma ja'ad din ya ɗauko maganar daga wa wa akhadha an taluta al-yahudiyya ya ɗauko ta daga talut al-yahudi shi kuma talut ɗin nan akhadha an labid ibn al-a'sam al-yahudi shi kuma ya ɗauko maganar daga labid ibn al-a'sam al-yahudi wanda sananne ne ko allazi sahara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wanda ya sihiri ya ma manzala sallallahu alaihi wasallam sihiri shi wannan labid ibn al-a'sam ibn al-a'sam al-yahudi kenan magana asalinta daga shi labid ne labid shi kuma talut sai amsa daga wajen shi Talut shi kuma Ja'ad sai amsa daga wajen shi Ja'ad shi kuma sai shi wannan Jaham ibn Safwan ya amsa daga wajen shi to kaji shi kuma Jaham din ya hisu kururuta abin da ya hada shi a cikin mutane da haka sai aka jingina tunanin zuwa ga sunan shi shi Jaham ibn Safwan sai ake cewa al-Jahamiyya Ibn Taymiyyah yake cewa allazi sahara annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa hadhihi al-maqala munhadiratun min al-yahud magana ce wadda ta zo daga wajen Yahudawa alladhina yuharrifuna kalam Allah amma wadi'ihi wanda suke jirkita maganar Allah daga inda Allah ya aje ta su jirkita ta samira ta wani abu daban da haka fala yustaghrabu hadha al-madhhab al-khabith ba zai mamakin wannan mazhabin mai muni ba saboda dama asalin shi ya zo daga wajen masu muni sune Yahudawa sannan kuma za mu gaba za mu ga irin abubuwan da su jahamiya suke inkari malai ke cewa alam ka sani annahu lalle yanda al'amarin yake innama jaa halakul jahamiyati cewa jahamiya sun halaka sababin da ya halakar da su annahum kaffaru annahum fakkaru fi rabbi azza wa jalla sun rika tunani akan zatin Allah to ya akai kaza to ya akai kaza fa adkhalu he suka shigo da lima dammi aka hudu abu akan Allah ya ce dan me wa kaifa aka ce al-rahmanu alal arshi stawa ya ce kaifa kaifa stawa yayi daidaita wannan kuma tambaya ce wanda kamar da Imam Malik ya mana bayani al-kaif majhul wa su'al anhu bid'a cewa yaya abun ma yake kai tambayan ma wannan bid'a ce inji Imam Malik suka rika waɗannan tambayoyi wa tarakul athara suka bar dalilai na hadisai wa wada'ul qiyasa suka yi aiki da qiyasi wa qasu dina ala ra'ayim suka rika qiyasan addini akan ra'ayinsu faja'u bil kufri iyanan suka zo da kafirci iyanan qarara la yakhfa baya boyuwa fa kafaru suka kafirta wa kaffarul khalqa suka kafirtar da halittun Allah gaba daya wa darrahumul amru kuma wannan al'amarin da suke sama ya tilasta su ila zuwa ga an ƙalu suka faɗi cewa bitta'adil suka addala mana ta'adil shine juhudul khaliq azza wa jalla kenan suka yi inkarin samuwar Allah ma gaba daya da haka wajibi ne mutum ya hankali ya san abin da zai aikata a bangaren da ya shahi addinin shi kamar yadda malam mai safariniya yake cewa wa kullu ma qalahu min as-sifati athbataha fi muhkamil ayati أو صح فيما قاله الرسول فحققه فحقه التسليم والقبول نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتدت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى مالك يتشوى وكل ما له من الصفات بمعنى a cikin abiyat din sheki ta dukkan abin da ya zo na siffofin Allah ya ce asbata hafi muhkamil ayati wanda Allah ya tabbatar da su a cikin ayoyi wanda ma'anansu a bayyane ke karara huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat aw sahha ko kuma ya tabbata fi ma qalahu ar-rasul a cikin abin da manzon Allah ya ambata to waɗannan abubuwan guda biyu siffar Allah da ta tabbata a cikin alkur'ani ta tabbata a cikin hadisi fa haqquhu taslimu wal qabulu haƙƙin abin da yake kan mu mu musulmai mu me kauya kuma mu amsa numirruha kuma zamu zamu zamu zartar da su sarihatan qarara kama atat kamar da suka zo ma'ati qadina tare da muna da kuduri mun kudurci a cikin zuciyarmu limala huqtadat game da abin da wannan sunan ya kumsa ba ruwanmu yaya abin yake kaifu babu ruwanmu da wannan Allah ya ambata mun Allah ya ambata mun yi imani yaya ne abin yake mu sani ba me yasa mu sani ba saboda addini bai mana bayani ba min ghairi tahrifin ba tare da harrafa abin ba juya shi akan asalin shi wala ta'dilin ko kuma wohintar da shi ka kore gaba ɗaya ma wa ghairi takyifin ba tare da cewa ba yaya wala tamsilin ko kuma ka ce ai abin kaman kaza ne babu wannan waɗannan abubuwan guda hudu dole sai mutum ya tabbatar da su min ghairi tahrif ta'dil takyif tamsil ba za mu yi haka ba ya za mu yi bal na qawlu a immatil huda mali ce maganar mu magana ce ta malamai jagorori jagorori na shiryaswa yace duba madalla liman bi hadihim qad ihtada daga duk wanda ya shiryu game da shiryaswar wanda suke magabata ne sannan maliki cewa qala ba'dul ulama wasu daga cikin malamai suke cewa minhum al imamu ahmad ibn hanbal daga cikinsu akwai imam ahmad ibn hanbal yace al jahamiyu duk mutumin da yake kan tsari da, karantarwa na jaham ibn safwan wannan mutumin kafirun kafiri ne laisa min ahlil qiblati baya daga cikin ma'abuta al'ibla ko da yana yin sallah za mu zo mu ji dalilan da ya sa haka sannan kuma halalud dami imam ahmad yake cewa da wannan duk mutumin da tsarin shi tsari na tahiyyar jami'a jinin shi halal ne la yarisu baya gada wala yurasu afwan la yarisu shi baya gada wala yurasu ba za a gade shi ba kenan bayan na za a iya mutu wani ya ci gadon shi ko kuma a wani ya mutu shi ya ci gadon shi la ya risu shi a karan kanshi baya gada in wani nashi ya mutu wala yura sannan kuma dan shi ya mutu wani nashi baya gadan shi li'annahu qala saboda shi jaham ibn safwan kaji abubuwan da ya kore wani musulunci yace la jumu'ata babu juma'a wala jama'ata babu zance wani sallar jami'i wala idain babu wani sallar layya sallar idi duka ya kore su wala sadaqata babu wani harakan zakka wa qalu man lam yaqul kuma su su jaham ibn safwan suka ce man lam yaqul duk wanda bai faɗi ba cewa alqur'anu makhluqun cha qur'ani wai halitta ne fa huwa kafirun suka ce shi ma ya kafirta kina tsarin su duk mun kafirta tunda mu mun yarda qur'ani maganar Allah ce ba halitta Allah bace ba Allah ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani hakan hakan Mali ci gaba da cewa wastahallu saifa suka halatta ɗaukan makami akan musulmai ala ummati Muhammadin akan al'ummar manzala sallallahu alaihi wasallama wa khalafu suka saba wa man kana qablahum duk wanda suka gabace su sannan wamtahanu annasa bi shay'in lam yatakallam fihi suka dora wa mutane wamtahanu an-nasa ay wa alzamu an-nasa suka lazimta wa mutane bi shay'in wani abin da lam yatakallam fihi rasulullahi manzala bai magana akan shi ba bat wala ahadun min ashabi ko wanda daga cikin sabon shi kawai sai su kawo ayo su ce dole an yi iman da shi in ba kai iman da shi kuma su kafirta ka wa aradu ta'dil al masajid sun ma so a lalata masallatai gaba ɗaya a rushe su saboda su kaga za mu sun yi inkarin sallar juma'a kaga sun yi inkarin sallar idi sun yi inkarin sallar jami'i to ina rusul masallaci wal jawami haka kuma duk wani masallacin da na juma'a ne shi ma sun so su lalata su su rushe su gaba ɗaya maliki cewa wa auhanul islama suka kaskantar da musulunci suka raunanar da shi wa attalul jihada suka lalata jihadi suka ce babu zancen jihadi me yasa suka ce babu jihadi li'annahum la yarawna takfir al-kafir a mazhabi na jahamiya ba a kafirtar da kahuri ba wani zancen wani kahuri ne wa a babu wannan su kawai kowa a bar shi a inda yake kaga wannan bayan da za a yi zaman tuman haji na tsarin karantarwa na addini daga kaji abin kasan yahudancin ne kamar da ibnu taymiya an bata sannan kuma wa amilu wa amilu fil furqati suka yi ta aiki kai da kafa fil furqati saboda raba kan al'umma wa khalafu al athara suka saba wa hadisan manzon Allah qarara wa takallamu bil mansukh suka yi magana akan abinda al nasikh wal al mansukh ai suna daukan dalili wanda yake mansukhi ne dalilin da an riga an shahe shi sannan kuma wala ya abusu aiki da wanda yake nasikh din ne dama kuma Allah ya haɗi man haka fa amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnati wa ibtigha'a ta'wili ba ruwan su da wani su suna aiki da al-mansukh ba ruwan su da an-nasikh mana an sabko hukunci kaza sai aka sabko da wani hukuncin da ya shahi wannan hukuncin to shi wanda aka shahin su da shi su yi aiki wanda ya shahin kuma su kyale shi sannan kuma wahtajju suka kawo hujja bil mutashabih da abubuwan da suke mutashabihai bi mana abubuwan da suke na rikitaswa wanda ba wanda yake iya fahimtar su yi malami da kyakke sai aka ta sama mutane shakka fa shakkakun nasa suka rika sama mutane shakka fi adiyanihim cikin addinin su sannan kuma waqtasamu fi rabbihim suka rika suka ɗauki tsari na jayayya fi rabbihim akan zatin Allah wa qalu suke cewa laisa hunaka azabu qabrin suka ce ba azabu kabari shi ma sun rushe shi kaga manzo Allah ya tabbatar da shi kenan sun karanta manzalla wanda ya karanta manzalla kuma kaga ba yanda za a yi zama tuya da gurbin zama a cikin musulunci suka ce wala haud babu haudul mawrud da ake magana inna a'tina kal kausar shi ma sun rushe shi suka ce sannan kuma wala shafa'atu babu babu ceto shi kuma ceto kala biyu ne akwai ceto wanda yake tabbatacce akwai ceto wanda yake korarre ceto tabbatacce shi ma sun kore shi suka ce wal jannatu wan naru lam lam yukhlaq lam yukhlaqa da aljanna da wuta suka ce ba halice su ba shi kuma zala sallallahu alaihi ya ambata mana cewa wata ne hoto cikin sabon shi yake cewa lam ara min alkhairi kal yawm wa lam ara min sharri kal yawm ban taba ga alheri ba irin alherin yau ban taba ga wani abu wanda yake na sharri ba sama da sharrin da na gani yau yace an nuna mini gidan wuta da idona na tsinkaye ta an nuna mini gidan aljanna na ganta sai ya ce wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dahiktum qalilan wa la bakaytum kathira wallahi da kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan a cikin duniyar nan da kun yi ta kuka to amma su duk sun kore shi wa an karu kathiran mimma qala rasul sallallahu alaihi wasallam sun inkarin abubuwa da yawa daga cikin abin da manzon Allah ya faɗi daga fastahalla fastahalla man istahalla takfirahum sai suka kafirta wanda ya halatta a gare su su kafirta suka kafirtar da shi wa dima'ahum suka halatta jinanan mutane min min hadal wajh ta wannan huskar لأنه من رد آية عفوا مالك فاستحل من استحل كفر تكفيرهم wanda zai halatta kafircinsu ta wannan huska kafiri ne zai nuna kafircinsu kamar da malai ambata a nan baya ya ce busu cikin ahlul qibla saboda ga irin abubuwan da suke na ƙaida ta manzala sallallahu alaihi wasallama da haka da jininsu shi ma jini ne wanda yake halal ne min hada ta wannan huskar me yasa li'annahu man radda ayatan sun kafirta waɗannan mutanen me yasa saboda duk mutumin da ya maido bi mana ya ce bai yarda ba da ayatan aya ɗaya tak min kitabillah a cikin littafin Allah faqad raddal kitaba kullahu ya kafirce alqur'anin gaba ɗaya shi yasa Allah yake ce afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd za ku imani da wani bangare ku kafirce wani bangare a duka in za ku za ku shiga ku shiga gaba ɗaya udkhulu fi silmi kafa in kuma ba ku kuka ce kun yarda da kaza ba ku yarda da kaza to da ku da wanda bai shigo matsayin ku daya to duk mutumin da ya mayar da kaga su sun mayar da hadisai da yawa ba su yarda da su ba kamar da aka ambata yanzu sannan kuma ga ayoyin Qur'ani sannan wa man radda hadithan duk mutumin da ya ce bai yarda da hadisi ɗaya ba daga manzo Allah ar rasulillahi faqad radda al athara kullahu ya maido hadisan gaba ɗaya su ma bai yarda da su ba ma da ce wa huwa kafirun billahi billahi alazim duk wanda ya zama tona shine tsare shi kafiri ne ya kafir cewa Allah mai girma da buwaya haka waɗannan abubuwa duka tsiya da kyau musansu game da abin da ya shahi jahamiya da ma wasu wanda suke kiran kansu akan tsarin da jahamiya take tahiya a yau sannan ba haka mala yake cewa ya ce fadamat lahumul mudda sai fadamat fadamat lahumul mudda sai mana muddar mulkinsu sai ta yi tsawo shi ne fadamat kenan ta dawwama a gare su tsawon tsawon mulki lasewa lokacin almamun da shi da zurriyar shi kenan mulkinsu ya yi tsawo kwarai da gaske ya ce wa wajadu sana sun samu minas sultani game da jagoran a wancan lokacin shine almamun na banul abbas sun samu ma'unatan sun samu agaji da taimako ala zalika akan wannan lalacin da suka yi ta yadawa kenan wannan abu ya taimaka musu akan yada lalaci sannan kuma wa wada'u saifa was-sauda suka ɗauki takobi suka rika kashe mutane ba su ji ba su gani ba was-sauda suka ɗauki bulala suka yi taba mutane kashi ba ji ba gani alaman duna zalika akan mutumin da baya kan tsarin su don haka fadarasa ilmu sunna sai ilimin sunna sai ya dishe kina fandarasa ilmu sunnati ilimin sunna sai ya dishi mana ya zaman to kaman babu shi saboda an hana kowa ya magana sai mutanen jihar ibn safwan da tunaninsu da irin abubuwan da suka tai aka yi shi kawai ya yadu sannan kuma wal jama'ati aka aka raunanar da jama'a wanda suke rike da kan da, da gaskiya wa auhanuhuma suka suka kaskantar da su suka raunanar da su wasarata su waɗannan guda biyu su ilmul ilmul ilmu sunna da jama'a suka zamanto maktumatain kenan an ɓoye su ba kowa ya san su ba an ɓoye su li izharil bid'i saboda su su rika bayyana bid'ar su wal kalami fiha da yin magana a ciki sannan kuma wal katharatihim saboda irin yawan su samu yawa ya zama suna da yawa wattakhazul majalisa suka ɗauki majalisi daban-daban na karantar da karatu wa azharu ra'ayahum suka rika bayyana ra'ayinsu wa wada'u fihi alkutuba suka rika sanya littattafai suna karantar da mutane wannan bata wa wa atma'un nasa suka kwadaitar da mutane kenan aka samu mutane kwaɗan duniya da dole a bisu wa talabu lahumur ri'asa sannan suka nema musu jagoranci a ɗauki wani a bashi jagorancin kaza a ɗauki wani a mai kaza wannan suka shagaltar da mutane akan neman duniya kawai aka ɓata musu addininsu aka ɓata musu aƙidarsu fa kanat fitnatan azimatan imam al-barbahari yake cewa wannan sai zaman to fitina ce mai girma yace lam yanju minha illa man asama Allah ba wanda ya tsira daga wannan fitina eh wanda Allah ya kare yace fa adna fa adna ma kana yusibu rajul mafi karancin abin da zai samu mutum a dalilin wannan fitinar ta jahamiya yace man min mujalasatihim akan zama da su tunda su suka yi yawa su suke cewa komi sun rike komi saboda sun samu jagorori sun taimaka musu imali yake cewa fa'adna ma yusibul rajul iya daga cikin karancin abin da zai samu mutum min mujalasatihim idan ya zauna da su an ya shukka fi dini su sa maka shakka akan addinin ma gaba daya aw yutabi'uhum ko kuma ma ka bi su ma gaba daya aw yara ra'ayahum alal haqqi ko kuma ka ga cewa kai wannan su suke kan gaskiya fa wala yadiri annahu alal haqqi amma shi bai san ba shi shine akan gaskiya aw alal batili ko kuma akan abin da ya shaɓata kenan kaga tuni shakka ta shige shi bai ya kasa gane a huwa alal haqqi aw alal batil shin akan gaskiya yake ko kuma akan bata yake fasara shakkan sai wa gari kawai na shakka akan addini shi da kanshi a dalilin haka mala yace fa halakal khalqu mutane suka yi ta halaka hatta kana ayyama ja'farin har sai da aka zo kwanakin da wannan su sun wuce wani ja'far ya zo daga cikin banul abbas din alladhi yuqalu wanda ake ce mushi almutawakkilu sunan almutawakkil ja'far yake ta fa atfa Allahu bihi albid'a sai Allah ya rihi Allah ya kashe wannan bid'ar a dalilin wannan sababin wannan bawan Allah ja'far wanda shine almutawakkilu wa azhara bihi alhaqqa Allah ya bayyana gaskiya a dalilin shi kenan shi kuma shugabancin da ya samu yana goyon bayan abin da su Imam Ahmad ibn Hanbal suka tai akai baya goyon bayan manhaji da tsari irin na na shi Jam ibn Safwan kenan a dalilin haka ya kakkaɓe su jam ibn safwan ya maido da addinin gaskiya shine malai ce fa atfa Allahu bihi bid'a Allah ya kashe bid'a ta hanyar shi wa azhara bihi al Allah ya bayyana gaskiya a dalilin wannan sababi wannan bawan Allah wa azhara fihi ahlus sunnah ma'abuta sunna suka bayyana wa dalat alsinatu halshan su ya tsawaita bimana akai ta bayani suka samu daman yin magana ma'a qillatihim duk da karancin su wa kasarati ahlil bid'i da yawan da mutanen da suke kan tafarki na bid'a suke sama ila yaumina haza malaci har zuwa yau mu zaka samu wanda suke kan abin da yake na bid'a su suka yawa amma kuma zaka samu su yawan lokaci su suka fi samun goyon baya sama da wani wanda ba su ba zaka ne wannan yana malam yana maka magana akan tarihin gwagwarmaya tsakanin abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba ka yi ƙoƙari matuƙa ki yi ƙoƙari matuƙa mu yi ƙoƙari mu riƙe abin da yake gaskiya ba tare da abin da ya shahi san rai ba kar mu kawo san rai a menene abin da yake addini ne ga dalili nan karara wannan shine abin da yake wajibi a kanmu mu riƙe shi mazan mu da matan mu fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya shirya mu tafarki madaidaici kenan insha Allah ta'ala anan ya kamata mu dakata matashiyar karatu sai mu tashi war rasmu wa a'lamu dalalati qad yabqa minhum qaumun ya'maluna biha wa yad'una ilaiha la mani'a yamna'uhum wala ahada yahjuzuhum amma yaquluna wa ya'malun insha Allah wannan zai zamanto shine matashiyar karatunmu na sati mai zauwa abinda muka ji na aiki Allah ba mu iko aikatawa abinda muka ji na bari Allah ba mu ikon bari Allah shirya da mu ya shirya da zuriyar mu ubangiji subhanahu wataala ya amfanar da mu a cikin rayuwar da muke Allah ya samu mutu a matsayin masu imani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته